الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالظفر أنستوا رحمكم الله
wani masu sai ta sha azumi saboda rashin lafiya bayan ta da sauki sai ta fara ramawa نعم sai wata rashin lafiya ta ƙara samun ta ta kusan shekara ɗaya da bata samu dama ramawa ba أمم.
ba wani azumin ya sai ta wani ma ya ƙara fuskanta wasu saboda dai ah, wasu rashin lafiya أمم.
shin za ta haƙura da ramawa ne ta sai ta ciyar
in za ta iya ciyarwa tun da azumin ya ke yiwa tun da azumin ya ke yiwa saboda rashin lafiya in ta yi ta kuma dawa da sababin azumin ciwon yake da dawa
na eh, to sai ta ciyar yawan ya san ya azumi zai wahala ko in ya bari ya zo zai rama zai kuma kasawa zai kuma to tun farko sai a ciyar kawai a huta amma idan ba haka ba sakaci ne ya janyo ba a marama azumin ba har wani azumin ya zo har wani ya zo to sai an yi kafara sakaci eh duk sannan aka yi aka yi aka aka sha ruwa tuba da abinci filet guda Eh, amma in ba haka ba ne ya zama to zai zama wahalarwa kawai tun farko ma a ciyar Eh, shi ya fi na sai ta bayan ta biyu wanda mata da yawa suna ta aiko mana da da wannan tambayar Mm.
Eh, shi eh, mace ce ya zanto saura bai fi eh, minti biyar a sha ruwa ba ya zanto kamar shida da rabi saboda iya cewa wasu magani ma sun gani a sha to amma da yadda take dai ba a kira sallah ba ko za a ci sauran minti biyar haka sai kuma karewa azumi ya zo mata Eh, shi ne take cewa za ta lissafa da wannan a cikin azumi ko ba azumi ba ta da azumi ko saura minci ɗaya ne jini ya zo mata azumi ya ɓaci na sai dai ta rama ai babu da ba afuwa ba zancen a ce saura minti biyar a sha ruwa ko kuma a inda take an dai sha ruwa lokacin sha ruwa a gari lokaci ɗaya ne idan kiran sallah ne ba a yi ba amma lokacin shan ruwa ya yi to wani azuminta ta kai kenan amma in lokacin dai da ake shan ruwa bai yi ba mintunan ba su cika ba ko minti ɗaya ne jini ya zo mata azumi ya baci na sai dai ta sake ta rama azumi bayan ta bayan sallah
alhamdulillah na'am إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله حقيقة وبنجي الله يأمر بالعدل yana yin umarni ne da adalci da suka ce wai abubuwan da suke dinnan ainihin da shirme da waye aka suka samu wato iyayensu a kai kuma wato sun yi ne da izinin Allah dan Allah ne ya kaddara musu sun sun yi bauta to shine Allah yake ba su amsa anan shi Allah baya yin umarni da mummuna baya yin umarna- umarni da a yi shirka shine Allah yake faɗin da abin da yake yin umarni Allah yana yin umarni da bayansa ne bil adali da yin wato adalci shine a ɓangaren Allah adalci kaɗaita shi la ila shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadan rasulullah shine adalci kuma adalci dangane da wato ainihin wato mutane shine mutum ya yi insafi ya dinga yin haƙuri ya yi juriya kuma ya dinga tas- tausasawa bayan Allah cikin dukkanin lamura kuma komai a sanya shi a bugiransa shine adalci to Allah da haka yake umarni wal ihsani ubangiji Allah yana yin umarni da kyautayi shi ko kyautayi tare da Allah tare da bayansa shine kyautayi kyautayi ihsani da bawa mutum zai yi tare da Allah to shine zai yi tare da bayansa in ya kyautata wa bayi ya kyautata wa Allah in ya munana musu ya munana amma ihsani tare da bayin Allah shine kyautata musu in kai kayi wa Allah amma ihsani tare da Allah shine bayar da abin da ya wajabta maka bayan kayi tauhidi ka kaɗaita shi to shine sai ka bayar da abin da Allah ya ɗora maka na daga wato ainihin ibada ka yi bauta don Allah kuma ka kyautata bautar ka yi kamar yana ganin ka kamar yadda ya inganta a cikin hadisi ya alhisan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ihsani sannan ubangiji yana yin umarni wa ita izil qurbi haka wa ita izil qurbi da kuma ba wa ma'abocin kusanci wato ainihin abin da ya dace a bashi na kyautayi da haƙinsa wayan haye kuma yana hani an alfasha daga barin aikata alfasha a nan alfasha shine zana ko makamancin salama allah ya tabaraka wa ta'ala ya hana zana kusanta ma kusa da zana ma allah tabaraka wa ta'ala ya hana dan ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa sabila kar ku sake ku kusanci zina wal munkari haka kuma ubangiji ya hana bayi daga barin mummunan aiki a shari'a abin da Allah ya hana a bari na kafirci da sako wal bagayi da zalunci kuma a tsakanin ku kar ku cuci kowa ba zalunci la darara wala dirara ku zauna da kowa da juna lafiya babu zalunci ya'idukum ubangiji Allah yana yi muku wa'azi da wannan adayin umarnuwa ai wannan umarnin kuma yana muku wa'azi da barin abubuwan da ya hana kuɗin nan la'allakun tazakkaruna ko cewa ku tabbata hakika ku samu wa'azantuwa ku ba Allah وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الغير بعد توكيدها بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku bayi mumine wato auku bi ahadin lahi ku cika da alkawarin Allah wato abin da imani da kuka yi da manzon Allah da kuma mubaya'a da kuka yi masa a can wato hudaybiya shine bayan wannan ne to da munafukai suka dinga shiga cikin bayan Allah suna neman su bata wannan to shine Allah ya ce saboda dalilin saukar aya kenan bayan an yi wa annabi caffa kowa ya bi ya miƙa wuya kuma duk abubuwa kowa annabi ya karɓi cafa da izinin Allah inna lazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi to wa man wafa bima ahada alaihi Allah fa sawfa to wannan mubayar shine Allah yake dada gaya musu su cika alƙawarin da suka ɗauka na Allah da yin imani da manzo Allah da kuma wato ainihin bai'a da suka yi ku cika alkawari ya ku bayi na Allah da kuka ɗauka wa manzo Allah idza ahadtum yayin da kuka ɗauka alkawarin ku cika wala tanqulu laymana kada ku warware rantsaran sannan na ku ba da toki da ha bayan karfafa ta kuka amince kuka karfafa rantsuwa wa qad ja'altum Allah alaikum kafila hakika kuma ja'altum Allah kun sanya Allah kafilan mai shi mai kulawa alaikum akan ku
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
كما الله يتشي كتبتر كنت سا الله شيني كفيل من إساء mai kula da alkawarin da kuka ɗauka na rantsuwa imani da kuma na mubaya ga manzon Allah don inna Allah ya alauma ta fa'aluna yana sanin abin da kuke aikatawa sannan Allah ya ci gaba da cewa wala ta kunu kar ku kasance kallaci na ƙazar gazalaha wacin wannan da ta warware wato ɗaurinta da ta yi na kitsonta da ta yi min ba da ƙowacin bayan kyautata shi da ƙarfi ta yi ta ɗaura an kafan tana mai wato warwarewa kada ku zama haka wannan dalilin sauka wannan aya allah ya misali da wata mata ce wata mata ce wacce take tana da taɓuwar hankali sai zamanto aikinta ta shahara a madina kowa ya san abin da take yi tana da gashi kasan gashin larabawa to ga ta majanuniya ana ce mata wato ainihin sa'idatul asadiya to mahaukaciya ce mashahuriya in ta kwana tana kitso sai ta ta kitsa kanta ta kitsa ta kitsa komai ya ya kitso kitso ya kyau ta ɗaura kitsan to da ta gama kitsan cikin dare asuwa na yi sai ta fara warwarewa kullum haka take ta kitsa ta warware bayan kitso ya kyau ya karfi sai ta warware eh shine Allah tabaraka kallati na qadar wato gazalaha min ba da kuwacin an kasan tana mai warwarewa tana mai kwamce shi bayan ya kyauta take tsannan ya yi kyau haka take yi tsawon yinin ta haka take ta yi in ta yi ta yi ta yi ta yi dare na yi sai ta zauna kuma ta fara warwarewa da daddare ta kwance kitsan ta kwana warwarewa tana gamawa rana na fitowa sai ta fara yin kitsa to kada ku zama haka ya ku muminai ku kulla alkawari da Allah da manzansa a cikin bai'a da imani komai ya yi kyau ya yi ƙarfi sannan kuma ku zo daga baya ku warware kada ku yi haka shine Allah ya kawo misali da wannan baiwar Allah da kowa ya santa a ainihin Madina tattakhizuna aymanakum dakhlan kuna riƙon rantsarantsan da kuke yi ababen shigarwa ma'ana masu shigar muku da abin da kuka ga dama na ɓarna a cikin maganganunku da shigar da yaudara da shigar da abin da wato cikin abin da ba shi ba ne sai ku rantse da Allah kuma abin da kuka rantse a kansa ba haka ba ne kun shigar da wani abu ne cikin abin da ba nan ya kamata a shigar ba shi ne da halan ɗin nan kuma a tsakaninku shi ne ku warware rantsuwa ku yi rantsuwa ku warware ku shigar da wani abu a cikin to kar ku yi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake muku misali an ta kunu ummatan ku kasance al'umma ce hiya arba min ummati ita ce mafi yawa wato daga wata al'umma ma'ana suna masu saba wa juna wannan al'ummar kuma da ta zo kuma ta zama tafi wato ainihin yawa a gare ku innama a takaice dai da hasari ya bulukun ana wato ubangiji Allah yana jarrabu Allah ubangiji Allah yana jarraba ku ne wato ainihin bihi da shi wato ainihin wannan umarni da aka yi muku kuka yi alkawarin ɗauka yana jarraba kuma da kiyaye bai'a da kuka yi wa manzon Allah Allah ya jarrabe ku da wannan ne ya gani zai ga wane ne mai bin Allah waye mai yi dan Allah waye wanda yake saba wa Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana duban ku kuma waliyu bayyana lakum yawmal qiyamati domin ya bayyana a gare ku ranar alkiyama ma kuntum bihi takhtalifuna abinda kuka kasance kuna masu yin sabani cikin sa a duniya na daga lamarin alkawari da kuka yi ga manzon Allah da kuma wato ainihin alkawarin yin imani Allah tabaraka wa ta'ala ya haka ne dan ya jarrabe ku ya gani a lahira sabanin da kuka yi ku kuma za ku gane wanne ne yake kan daidai wanne ne kuma ba daidai ba
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى تبشر الله ولو شاء الله دا يسوء da Allah ya so daga alakun ummatan wahida da sai sanya ku al'umma ɗaya ba rarrabuwa sai ku zama akan addini ɗaya kowa yana kan addini da aƙida ɗaya walakin sai dai ya dillu man ya sha ubangiji Allah yana batar da wanda ya so batar da shi wai hadi man ya sha yana shiryatar da wanda ya so shiryatar da shi Allah ka shirye mu wala tus'alunna lalle tabbas hakika ku kwana da sani za a tambaye ku wato ranar alkiyama amma kuntum ta'maluna a bisa abin da ku kasance kuna aikatawa kuma za a yi muku sakayya da shi ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
wato wala tattakhidhu aymanakum dahlan bainakum Allah ya maimaita wannan dan karfafawa da kuma tabbatar da Allah yana hani da ayi hakan kada ku riki rantsarantsan ku shigar da abin da ba shi kenan ba a cikin harkokinku bainakum a tsakaninku ku rantse akan ƙarya kar ku yi haka in ko kuka yi haka fata zillu kadamu sai diga digan ku su zama suna masu gocewa daga barin tafarkin daidai shine tafarkin musulunci in dai za ku yi haka to ba za a samu yadda ake so ba dan za a kaucewa hanyar addinin Allah ba da subutiha bayan tabbatar diga digan ku akan daidai wata zo kusu a sannan za ku zama kuna masu ɗanɗanuwar wato mummuna shine azaba na Allah bima sadattum an sabilillahi da sababin abin da kuka yi na toshe bayi daga barin tafarkin Allah shine wato da toshewa ku warwarewa ko ainihin alkawari da kuma hana wasu ku su bi hanyar annabi Muhammadu da sababin haka ne za ku ɗanɗana azaba wala kuma azabun azimun azaba mai girma a lahira ya tabbata gare ku idan kuka yi haka
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون الله تبارك وتعالى شكركم وتولى تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا kada ku sayar wato ainihin alkawari na ubangiji da kuka ɗauka kar ku sayar da shi da dukiya kaɗan na daga abun amfanin duniya shine ku warware alkawarin da kuka yi wa Allah don ku samu abin duniya innama inda lahi a takaice dai ku yi sani abin da yake cikin abin da yake ga ubangiji na daga lada da alkhairi huwa khairul lakum shine mafifici gare ku daga abin da kuke sauki kuke so ku samu na duniya in kuntum ta'lamuna in ku kun kasance kun san haka to ba za ku warware alkawarin Allah ba da wanda kuka yi annabi sallallahu alaihi wasallama na daga mubaya'a
ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد دنيا da kuke nema kuke matsawa har kuke kokarin warware alkawari shine Allah ya ce to ma indakum yanfadu abinda yake wajen ku na duniyar da abinda kuke neman samu ku zau da mutuncin ku to yanfadu yana mai karewa nan lokaci kadan ko mai ka samu zai kare kuma inda lahi amma abin da yake wajen Allah kuwa bakin wanzaje ne baya karewa madawwami ne saboda haka ku nemi abin da yake wajen Allah wanda yake dawwama ku watsar da na duniya wanda ba inda yake zuwa wala jizanna lillazina sabaru tabbas hakika Allah ubangiji yana sakan tawo waɗannan da suka yi haƙuri suka tsaya akan alƙawari da kuma alƙawarin imani da kuma alƙawarin riƙe caffa da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da sannu yake yin sakayya gare su yake saka musu ujurahum ladekunsu bi ahsana ma kanu ya'mal da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa
من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى من عمل صالحا ونبي aikata aiki na kwarai na gari min zakarin na daga namiji a unsan ko mace wa huwa muminun yana mai imani da Allah da manzansa to falanuhu yannahu hayatan dayyibatan da sanu za mu raya shi rayuwa mai daɗi a duniya ba sannan za mu raya shi rayuwa mai daɗi kuma a lahira in dai mutum ya imani da Allah ka san aiki ba ruwan Allah da shi sai in an imani da Allah an imani da manzon Allah to wannan diya imani da Allah kuma ya aiki na kwarai Allah ce da sanu za mu raya shi rayuwa mai daɗi a duniya zai rayu a duniya yana tare da samun yalwa da abin da Allah ya bashi ko yaya Allah ya ba mutum sai ya samu kana'a a to rayuwa mai daɗi kenan kuma ya bashi arziki na halal abin da zai ci abin da zai sha abin da zai komai ya zama halal ne Allah ya bashi na halal sannan kuma abin da ya samu ko kaka yake ga ya ishe shi ko kaka ya samu sai ya ji shi a wadace to wannan shine wato ainihin rayuwa mai daɗi a duniya a lahira kuma mutum ya shiga cikin farala Allah ya samu yarda sai ya samu shiga cikin aljanna tare da jumlar bayi waɗanda suke ma- masu kirki sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala najziyannahum ajrahum kuma da sannu zan sassaka musu sakayya daga ladekunsu bi ahsana ma kanu ya'maluna da mafikin abin da suka kasance suna aikatawa فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم yayin da ka haɗu ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama karata alƙur'ana kake karanta alƙur'ani wato kake nufin ka karanta shi to fasta billahi ka nemi tsari daga ubangiji Allah min shaidanin rajimi daga barin sharrin shaidan wanda yake rajimu jefaffe korarre daga barin ni'imar Allah إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم وإن يتوكلون له حقيقة ainihin lamarin da sha'anin laisa lahu sultan babu ƙarfi ga shaidan wato ainihin alallazina amanu a bisa waɗannan da suka yi imani ba zai iya da su ba wa ala rabbihim yatawakkaluna su kuma suna masu dogaro ne a bisa ubangijin su Allah
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به mushrikun مشركون inna ma a takaice dai sultanuhu karfi da salladawa ta shaidan tana tabbata ne alallazi na ya tawallauna a bisa waɗannan da suka jibinci bin shaidan abin da yake so suke yi wallazi na hum bihi mushrikuna su ne waɗannan da suka kasance masu yin shirka bihi da Allah وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce wai za baddalna ayatan makana ayatin idan muka canja aya bigiran wata aya daban ma'ana muka goge wannan aya da wata aya domin gyaru domin gyaran lamarin bayi to wallahu alamu bima yunzil ubangiji Allah shine mafi sani da abin da ake saukarwa qalu sai ka ga kafirai suna faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama inna ma anta mubtar hakika kai ne mai wato sarefa ne kana faɗin abu yau gobe ka canja a wannan abun daga wajenka yake zuwa shi kuma daga Allah ne in Allah ya tada aya sai a share ta da wata ayar sai su ce manzo aya waccan aya ka ce da ita kake amfani yau kuma ga wata an kawo Mm, menene haka to shikenan shine Allah tabaraka wa ta'ala ce bal bari aksaruhum mafi yawa yawan su su wato ainihin waɗannan kafiran la ya'lamuna babu suna sanin haƙiƙan lamarin alƙur'ani da yadda kuma wato lamarin sa yake قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين لمين دامس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزله روح القدس shi wannan alkur'ani da muka baka ruhi mai tsarki ne ya saukar da shi zuwa gare ka shine jibrilu min rabbika daga ubangijinka saukarwa kuma da yi maka gare shi bilaki da gaskiya ne wato shi mm, wato bilakin nan yana da ta'alluki da nazala ma'ana nazalahu bilaki ya saukar da shi da gaske shine ainihin ƙur'ani da yi sabbita lazina amanu domin waɗannan da suka yi imani sama sun tabbata akan imaninsu wa hudan kuma alƙur'ani shirya ne wa bushira kuma bushara ne lil musulmina ga musulmi ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
in Allah ya ce haƙiƙa tabbas wannan taƙiƙi ne Musa Allah na alamu muna sanin annahum cewa su kufaru makata ya ƙuluna suna faɗa inna ma yu'allimuhu basharun cewa wani mutum ne yake sanar da annabi muhammadu ƙur'ani ba wani mala'ika wai ba daga allah ba ne wani mutum ne wanda yake wato masani daga cikin malaman nasara shi ne yake sanar da shi sai suka ƙage wani mutum da suke ganinsa masanin ilimin nasara ne ba ruwansa da kowa shi ne ainihin iyanu nasarani sunansa kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallama wato yakan sai wajensa yakan shiga suna yin suna gaisawa da manzon Allah to shine sai sai suka ce wannan mutumin shine ta'ala sai ya ce a'a ba haka bane wannan littafin daga gare ni ne lisanun lisan shi qur'anin nan harshe ne allazi harshe ne na allazi na yulhiduna wannan da suke karkacewa ilaihi zuwa gare shi shi wato laraba suke karkata zuwa gare shi suke gane shi kenan a ajamiyin wato annahu su shi alqur'ani wato luga ce ta waɗanda suke fahimta suke karkata zuwa gare shi a ajamiyun wa haza shi ƙur'ani ajami ne ko kuwa ba ajamu ba balle a ce gashi don shi wanda suke faɗan ba ba larabe ba ne ajami ne bai san ma larabci ba suke jingina shi yake sanar da manzan Allah to saboda haka shi alkur'ani shin Allah yake tambaya ta istifhami ko kuma ta inkari gare su shin ƙur'ani ajami ne ko kuwa ba amsa amsa sai Allah ya bare ce ƙur'anin nan da kuke ganin sa lisanu harshe ne yare ne arabiyun na larabci mubinun wanda yake mai bayani da fasaha da kuma malaka mai kyau a ciki innal ladzina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullah wa lahum 'adhabun alim Allah ya ce hakika waɗannan da ba sa imani da ayoyin Allah shine alqur'ani to la ya hadihimullahu ubangiji Allah san baya shiryatar da su walan wa azabun alim azaba wacce take mai radadi abin sa radadi da kuna ta tabbata gare su إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما أتقيت الحسر نيواتو يفتر الكذب yana ƙagar ƙarya allazina la yu'minuna waɗannan da ba sa yin imani bi ayatin lahi da ayoyin Allah suna ƙagar ƙarya ne kawai na faɗin su cewa wai wannan ƙur'ani ƙaulul bashari ne faɗin wani mutum ne ba Allah ba ne ya ko kawai maganganun wani mutum ne haka suke faɗa ulaika waɗancanan kamar su wannan zance da wannan ƙarya هم الكاذبون سورة متعني ولن نسكم سقريا
من كفى بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غض... فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله تبارك وتعالى دول ne kafirce da Allah bayan imaninsa babu mai kafircewa da Allah bayan imaninsa ya kullu illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wanda aka tilasta masa sai ya kafirce ya kafirce ya kalma kafirci to wannan wani abu ne daban wannan ba za ta cutar da shi ba wannan aya ta sauka ne cikin amma rudan yasir Allah ya ƙara ya dagare shi domin shi yana daga cikin jimlar mutanen da wato ainihin suka sha wuya a hannun shugabanninsu kuma suna daga cikin mutum bakwai wanda suka riga ya zuwa musulunci wannan sun sha wahala kuma su ne manya waɗanda suka yi rige a cikin musulunci to babu abin da bai faru da shi ba irin kalmomin da shugabanninsu suka sa shi ya ta yi akan addini suna gallaza masa da yin kafirci da lafazi marasa kyau yake yi ga musulunci saboda gudun kada su halaka shi to wannan allah ya ba shi certificate babu komai su su bakwai ne dama ba su da karfi amma a cikinsu akwai sirina abubakar as-siddiqu wanda shine babban wanda imani da allah amma waɗannan ga amaru ga babansa yasiru kaji biyu ga mamansa sumayya sannan kuma ga suhaibun rumi shi ne wato ainihin a wato na hudu ga bilalu Raba- ibn rabahil habashi shi ne na biyar sai hababu shi ne na shida wayannan duk masu rauni ne sai- sai goga babban shi ne sai da na abubakar siddiqu waɗannan a manya su ne sabiƙuna lil islami to sai sha wuya babu abin da ba su gamu da shi ba saboda haka allah tabaraka ta'ala ya tsoratar da su kasu yadda su saurari wani wajen kalmomin kafirci amma wannan aka matsa aka ce sai an kashe shi to wannan babu komai idan ya- ya kalma kafirci ko ya kalma mara kyau ga addini to allah tabaraka ta'ala ya masa uzuri babu komai sun ci duka sun wahala har ma babar wato ainihin amaru wato wacce aka faɗi ita ce sumayya ita ita ce ummu amaru matar yasir ita ce wacce suka yi imani aka kuma zamanto aka dinga azabtar su ita ce mutum na farko a duniyar nan ta musulunci wacce ta fara zuwa lahira ita ce aka fara kashewa ita babar amaru matar yasir kenan ita ce aka ainihin wato halaka ta ita ce su- su- ana ce mata sumayyatu sumayya ita ce farkon wacce aka fara kashewa shi wato ainihin wato o- walidu da makamantansu shugabannin da suka mallake su sun doke ta sun kayar da ita babu abin da ba a yi mata ba ba wulaƙancin da ba a yi mata ba an make ta sosai sai ta kafirce ta ce ba za ta kafirce ba an ɗaure ta ana nuna mata gunki ta gaishe da gunki ta sallama shine allanta ta tofa wa gunkin yau ta ce ƙarya ne allah makaɗaici shine allan da annabi muhammadu ya saboda haka wannan ta sa oganta babban la'anan ne ya ji haushi ya taso ya zo tun yana dukanta yana yankan jikinta sai ya ɗauko mashi y- aka gwale farjinta ya dinga caka mata a farji har sai da ta bar duniya to a musulunci ita ce farkon wacce ta fara shiga lahira idan mutum ya je biya'u zai ga mun ambaci farko farko farko farko akwai farkon wanda aka to wannan ita ce farkon wacce ta fara mutuwa ta yi shahada a addinin musulunci ita ce farkon wacce ta tafi lahira ta fara jiran manzon Allah sannan a ciki akwai farkon wannan aka fara mara aka tafka man mari a addini abdullahi ibn mas'ud akwai farkon wannan aka fara zagi akwai farkon wannan aka fara dungurewa kai komai na wulakanci farko farko farko nan don mun faɗe su to wannan babbar baiwar Allah ita ce farkon wacce ta fara yin shahada Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu yarda Amin.
Allah ya saka musu da alheri Amin.
to wanda aka matsanta wa kalmar kafirci amma wa kalbuhu zuciyarsa muduma innan bil imani yana da tsada imani to wannan duka yana daga uzurorin da ubangiji Allah ya yi walakin sai dai man sharaha bil kufri sadaran wanda duk aka bude kirjinsa da kafirci ya zamanto shi kafircin ne kawai to waɗannan bayan da zuciyarsu kafircin ne babu imani fa alaihim ghadabun min Allah fushi ya tabbata gare su daga Allah walahum azabun azimun sannan azaba mai girma kuma ta tabbata gare su ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
kafirin Allah ya ce zalika wancanan ka wannan azaba da za su gamu da ita su masu zuciyarsu da kafirci da fashin Allah bi annahum mustahabu la hayatad dunya saboda cewa su sun so rayuwar duniya suka zabe ta alal akhirati a bisa lahira wa anna la haqiqa ubangiji Allah la yahdi alqawmal kafirina babu yana shiryatar da mutane waɗanda suke kafirai أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم على قلوبهم وسمعهم وأبصيرهم وأولئك هم kun الغافلون waɗancanan ka da muka ambata nan su ne allazina ɗaba Allahu ala ƙulubihin wannan Allah ya yi muƙa a cikin wato akan zukatansu aka tattoshe ta ba ta iya gane komai Allah ka kiyaye Allah ya sanya rufi ya rufe zuciyar rufi na ma'ana ba za ta ji gaskiya ta karkarba ba ba za kuma ta ga gaskiya ta bu ba ba za ma ta ji gaskiya ba balle ta karba Allah ya rufe wato zuciyoyin nasu wasam'ihim da kunnuwansu da jinsu Allah ya rufe ba za su ji gaskiya ba sannan kuma wa absarihim Allah kuma ya rufe maganansu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rufe ba sa ganin gaskiya balle su bi Allah ya ce ulaika wadancananka hum law ghafiluna su ne mutane waɗanda suke gafalallu daga barin abin da ake nufinsu da shi na daga alkhairi لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون hakan haka lamarin yake babu mamaki annahum su waɗannan gafalallu da ba sa ganin gaskiya su bi sun tabbata fil akhirati a gidan lahira humul khasiruna su ne mutane waɗanda suke tababbu saboda tafiyar su zuwa gidan gidan wulakanci jahannama
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم rahim sanan Allah tabaraka wataala ce sanan ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lillazina hajaru ga waɗannan da suka yi hijira zuwa madina suka bar maka min ba da ma fitinu bayan an fitinance su an azabce su an cuce su an doke su an karkashe wasunsu sun majahadu sannan suka zo suka yi jihadi suka taya ka ɗaukaka addinin Allah wa sabaru suka yi kuma haƙuri a bisa bin Allah to sanar da su tabbas inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka Allah min ba'daha bayan wannan fitintunun da suka gamu da shi lagafurun wallahi mai gafara ne gare su rahimu kuma mai jin kai ne da su يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون yoma ambaci ranar da ta ce za ta zo ga kullu nafsin ko kowane rai wannan ranar in ta zo kowane rai za ka same ta tujadilu an nafsi ha tana jayayya wato ainihin a bisa rayin ta kenan shine ranar alkiyama mutum da kankin kansa da dan uwansa da suka yi iskancin tare suke ta jayayya wato wafa kullu nafsin sannan kowace rai ake cika mata wato ma'amilar abin da ta aikata sakamakon abin da ta aikata a wannan rana ake cika wa kowace rai abin da ta aikata wahum haƙiƙa su bayi la yuzlamuna babu ana zaluntar su komai a ranar alkiyama abin da mutum ya yi shine zai gani وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
mudarab Allah masalan hakika ubangiji Allah ya buga misali ya badali da wannan misalin da cewa ƙaryatan wato wata alƙarya ita ce ainihin maka ko kuma ahalin maka Allah yake nufi kanat aminatan da ta kasance amintacciya domin garin garin aminci ne abin da da zai cutar baya samuwa gare su ita ce birnin maka garin nan amintacciya ce mutanen suna cikin nutsuwa muduma innatan mai nutsuwa ce garin ba ta bukatuwa zuwa neman wani abu ko tsanani ko wani abinci ko wani abin sha duk an babu wannan duk an tabbatar musu ya ce haris ragadan arzikinta ita wannan alkarya da mutanen yana zuwa mata wato yalwatacce ragadan halin kasancewarsa yalwatacce min kullum makanin daga dukkanin bigire inna abun bukata yake haka ake kai shi maka ba wani damuwa fa kafar bi an'umillah sai kuma gashi waɗannan mutane da waɗannan mutanen alkarya ta maka sai suka kafirce da ni'imomin Allah menene alama ko menene kafirce wasu shine karyata wasu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya zo da tauhidi fa za ka hallahu libasal ju'i sai Allah ɗanɗana musu tufafin nan na yunwa sai aka yi musu wato fari shekara bakwai a maka aka sha wuya don wai su gane su dawo aka ɗanɗana musu wato ainihin wato tufafi na yunwa aka samu fari wal khawfi da kuma wato ainihin tsoro shine suna ta tsoro cewa sun isa bi annabi yaushe ne zai kawo musu farmaki kullum suna ta ɗarɗarɗar domin suna ganin kamar yanzu yanzu manzo Allah zai sa kawo musu farmaki an musu haka ne bi ma kanu yasna'una da abin da suka kasance suna aikatawa ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم domin ظالمون hakika babban manzo namu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ja'ahum ya zo musu shine minhum daga gare su fa kazzabuhu sai suka sarefantar da shi fa hazahumul azabu sai azaba ya kama su da da yunwa da tsoro wa hum zalimuna su ko suna azzalimai فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Allah ce fakulu ya ku muminai ku ci mimma da zaka kuma Allah da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi gare ku halalan halali dayyiman da kakakke washkuru kuma ku gode washkuru ni'matallahi ku gode wa ni'ima ta Allah da yi gare ku in kuntum ta'buduna iyyahu mana in kuntum in kun kasance shi Allah ta'buduna kuke bautawa saboda eh, eh, تقريب المفعول على الفعل والفاعل يفيد الثبوت والدوام ne ba kaucewa in kuntu in kun kasance tabbas haƙiƙa iyahu shi Allah kenan ta'buduna to wannan aka gabatar da mafa'ulin nan to babu barin bautawa Allah kuma ba karkata ya zuwa wajen wani Allah shi sa aka, aka gabatar da wato ainihin mafa'ulin akan fi'ilin da fa'ilin in kuntum iyahu ba ce in kuntum ta'buduna iyyahu ba sai Allah ce in kuntum iyyahu ta'buduna to lallai kuwa babu kaucewa amma da za a ce in kuntum ta'buduna iyyahu karshen can an jima ku je ku bauta wa wani gabatar da mafa'uli akan fa'ili da fa'ili yana fa'ilantarwa na masu nahawu a bisa subuti da dawwama da rashin kaucewa shi sa alqur'ani kaji fati Allah ce iyyaka na abudu ba ce na abudu iyaka ba da za a ce na abudu iyaka to ta iya yi wa a kauce aje abota wa wani Allah amma tun da aka ce iyaka kai kadai ne ba waninka ba kaucewa ba karkacewa kawai muke bautawa ba za mu bautawa waninka ba abin da gabatar da mafa'uli yake bayan yake fa'idantarwa kenan
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به Mm.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم Mm, Allah ya ce a takaice ne harrama alaikum lumaitata Allah ya haramta matacce mushe a gare ku ba za ku ci mushe ba in ya mutu ba ku yanka ba babu ci haramun ne Eh, har yanka na shari'a ake yi sannan a ci shine tsarkakakke waddama ya haramta muku jini wala amal hinzir ya haramta muku cin nama al hanzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abin da aka wato sarayar da shan kansa da wajen wani Allah ba aka ambaci ba Allah ba faman dora gaira bagin amma wanda ya bukatu wato ba mai tafiyar zalunci ba wala adin ba mai ketare iyaka ba ba wanda ya tafi fashi ba ba wanda ya tafi wato ainihin ainihin zalunci ba idan ya shiga yana daji yana tafiya yunwa zai kashe shi ba abinci sai mushe to an halatta masa ya yanki mushen nan ya gasa ya ci saboda kar ya halaka wannan Allah ya yi masa wannan wannan farala an yi yawwa in ya so idan ya ci yana ci yana so yana ta ci yana tafiya yana ci har yana zuwa gari da zai samu naman halal mai kyau sai ya zubar da wannan amma ya ci halali ne in ya so idan ya samu mai kyau in ya kuma cin wannan to sanan ne ya ci haram ya ci mushe fa inna Allah hakika ubangiji Allah gafurun mai gafara ne ga bayinsa rahimun mai jin kai ne da su
ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqulu kada ku faɗa alima tasifu alsinatukum da abin da ana son ku sake sifantawa kada ku faɗi da wannan na ƙarya da kuke faɗa haza halalun wa haza haramun wannan babu kyau abin da Allah ya halatta shine halali abin da ya haramta shine haramun ba abin da harsan ku suke faɗar abin da suka ga dama ba abin da kuka so kawai ku haramta abin da kuka so kuma kada ku yi haka littattaru alallahi alkaziba domin kar ku yanki ƙarya ga Allah ku dinga faɗin kuna jingina abin da ba haka yake ba innal ladzina yaftaruna alallahi alkaziba haƙiƙa waɗanda suke yanka ƙarya su ƙaga su jingina ga Allah la yaflihuna waɗannan sam ba sa samun rabauta
متاع قليل ولهم عذاب Eh, أليم wannan duniya abin duniya da kuke bi kuke yi wa Allah ƙarya kuke ka samun abin duniya dan dan neman dan neman duniya kuke wulakantar da kawukan ku kuma ku tozartar da martabar Allah to duniyan nan da abin cikinta mata'un abin amfani ne kalilun dan kankani mai karewa da wuri walahum kuma su masu aikata haka akwai azabun azaba alimun mai raɗaɗi a gare su a lahira وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah tabaraka wa ta'ala ce wa alal ladina hadu a bisa waɗannan da suka yi yahudanci sune yahudu haramna mun haramta ma qasasna alayka min qabl abinda muka muka kissa akan satin gabanin mun haramta musu muka ce kar su ci abinda muka muka faɗa maka tuntuni muka baka kissan nan a cikin ayar wa alal lazina hadu haramna kullu zi zafarin ka karanta aya zuwa ƙarshe wa ma zalamna hum ba mu zalunce su ba mun haramta su ne ba mu zalunce su ba da haramta wannan abun mu su Allah mu muka san abin da yake halali ni Allah ne na san abin da na haramta wa bayina don haka da na haramta musu abun nan to ban zalunce su ba in ci Allah walakin sai dai hakika kanu sun kasance ya zulmuna suna zaluntar an fi son kawo kansu ne da aikata abin da aka hana su na sabo da cin kuma abin da aka haramta musu
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك na'am ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Ibrahim sannan hakika ubangijin naka ya rasulullahi sallallahu sallama lillazina amilu su'a da waɗannan da suka aikata mummunan aiki shine shirka bi jahalatin da rashin da rashin sani sun matabu sai kuma suka gane ashe barna suke yi an zuga su an ɓoye musu sai suka tuba suka dawo zuwa tauhidi min ba da zalika bayan wancananka wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu to inna rabbaka sanar da su haƙiƙa ubangijinka Allah min ba da ha bayan aikata wannan barna da suka yi na jahilci ko ko bayan sun yi tuba lagafurun wallahi mai yawan gafara ne gare su rahimun ko mai jin kai ne da su
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين hakika wato ainihin ah, ibrahimu ya kasance al'umma ne mai zaman kanta ma'ana shugaba ne babba abin koyi da shi mai tare duk ɗabi'o'in alkhairi duk wani abin da yake na tauhidi da sanin girman Allah da shiryatar da halittar Allah Ibrahimul Khalilu shine wannan shine jagora saboda haka shi shi kadai Ibrahimu ummatan shi al'umma ne eh, qanitan kuma mai biyayya da ibada lillahi ga Allah hanifan kuma wanda yake kan addini to tar odar ba karkatacce ba shine addini madaidaici shine addinin musulunci walam yaku ibrahimu bai kasance ba minal mushriki na yana daga cikin masu shirka da Allah شاكرا لأنعمه اتبعه وهديه إلى صراط mustaqim shi ko annabi ibrahimu shakiran halin kasancewarsa mai godiya ne wato ga ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala da ya masa ishtabahu ubangiji Allah ya zabe shi wahadahu ya shiryatar da shi ila sirarin zuwa tafarki mustaqimin wanda yake madaidaici وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين salihin watina wa Allah ce Musa Allah an yi iltifati daga wato gaiba zuwa kuma huduri mu ne muka ba Ibrahimu hasanatan kyakkyawa fi duniya a nan duniya shine yabo mai kyau kowa aka ce annabi Ibrahim zai ce bawan Allah mutumin kirki duk wanda aka ambace shi da kirki kowa aka ce Ibrahim zai ce halilur rahman alaihi salamu tun farkon annabi Ibrahim har zuwa ya hayafa ya hayafa har ya zo kan babban jikansa mafi girman halitta annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم kullum yabansa ake har izuwa yau har izuwa yau har izuwa gobe har alkiyama yaban annabi ibrahim to wannan kyakkyawan wannan shine hasanatan din da muka bashi musu Allah kyakkyawan yabo Allah ka ba mu Amin.
mutum ya zama an ce masa madalla ko a rayuwarsa madalla ko ya mutu wannan ai shi an samu hasanatan kenan Allah ka sa mana haka saboda idan bawa ya samu yabawa in bawa ya samu an yaba bayi sun yaba sun ce madalla da shi to ya haye aljanna kawai amma in bawa bai samu haka bai samu kishiyar haka ko a gidansu ko a unguwarsu a ce kai wane musiba an gaji da wane an huta to huta kawai سبحان الله nassan hadisi ya tabbatar mana da haka saboda haka yan uwa mu yi kokari duk abin da za mu yi a rayuwa mu yi kokari mu ga mu kyautata wa bayan Allah kuma mu yi dan Allah mu samu yabawa daga wajen su domin da ita Allah yake yake aiki to annabi Ibrahim Allah ya ba shi haka Allah mu ma ka ba mu Amin.
dan albarkacin annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
wa innahu Allah kuma da kansa gashi ya yaba masa yace fil ahirati haqiqa Ibrahim a lahira lamina salihina wallahi yana daga cikin waɗan- mutane waɗanda suke na na gargaru masu kirki waɗanda suke da matsayi babba a alkiyama
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين sannan kuma Allah ya ce ga babbar yaba wannan ma kenan dama yabo kowa ya sani mun faɗa guda hudu ne yaban Allah kansa da kansa sai yaban Allah ga bayinsa hadisai sai yaban kuma hadisai ga Allah kadimi sai kuma yaban hadisi da hadisi shine kaso hudu hamdu hamdu qadimin li qadimin Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah na gode wa kansa da kansa sai yaban kuma ainihin kadimi shine Allah ga hadisi shine yaban da yake wa annabawansa da irin yabannin da yake ta wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi وسلم.
gashi nan alkur'ani fal gashi yanzu yaban da yake wa annabi Ibrahimu sai kuma yaban wato ainihin hadisi shine mu mu Allah ya mana abu mai daɗi mu ce ka abun nan Allah mun gode alhamdulillah to sai kuma yaban hadisi da hadisi kai wa ɗan uwanka abin daɗi ya farin ciki ya ce wani na gode kai ba komai ai wani Allah ya saka da alkhairi to waɗannan kashe-kashen yabo guda hudu su ne ba na biyar amma dukkanin su ababen tattarawa ne su koma zuwa Allah dukkanin yabon to gashi Allah ya ce sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an tabi millata Ibrahima ka bi addinin annabi Ibrahim hanifan addini ne ɗoɗar totar miƙaƙƙe wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim bai kasance yana daga cikin masu shirka da allah ba allah ya maimaita ma kana minal mushrikina domin raddi ga yahudawa da suke- da nasara da suke cewa wai annabi ibrahim ba kan addinin musulunci yake ba da manzo Allah ya ce addinin nan da muke akai addinin annabi ibrahim kakanmu kenan sai suka ce a'a shi addinin nasara yake da yahudu su kuma addinin bautar gumaka ne to shine Allah yake ta maimaita wa ma kana minal mushrikina wa ma ka ƙarya kuke wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim allah ya tattara abubuwa da yawa na na dubban bayi ya haɗa masa kuma duk wannan girman da duk wannan yabawa da ɗaukakar da allah ya yi wa annabi ibrahim abul anbiya'i ya samu haka ne saboda albarkacin shugabanmu jikansa annabi muhammadu ba mamaki ka ga mutum ɗaya tak amma in ka dube shi ka bincike shi mutum dubu ne to sai Allah shi yake haka shi sa mai waka ya ce walai sa'alallahi bi mustankarin an ya jima al'alima fi wahidi ba mamaki gurin Allah ko a garinku ko a unguwarku ka ga wani wato kana kallonsa kai wannan abin da Allah ya masa da kuɗin da Allah ya bashi da irin taimakon da yake da irin kyan zuciyarsa da sansa da addini da iliminsa da bansa annabi da su kai wannan mutum dubu ne amma ga shi nan dai mutum ɗaya ne kana ganin sa alhaji gambo gashi mutum dubu ne Allah kenan walaisa alallahi to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa komai cikin annabi ibrahim kuma ya samu haka ne albarkacin wato ainihin annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallama إنما جعل الصبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما أتكيت جعل الصبت Allah ya sanya sabtu ɗin nan wato alalazi na talafu a bisa waɗannan da suka saba su ne suka saba wa annabinsu su ne yahudawa cikin cewa wato ainihin su gama duk abin da za su yi wato gama na ibada ranar juma'a sai suka ce su ba za su yi ba sai dai sun zaɓi asabar ranar ne za su yi suka saba tilas sabtu aka sanya musu asabar suka rike ta ita ce wai ranar da za su yi ibada domin ranar ne ibada ta fi shiga kai yahuda da hauka yake wai saboda ranar ne allah ya yi aiki ya yi ibada ranar allah ya huta sun zaɓi asabar ita ce suke yin ibada saboda allah tabaraka ko ta'ala da ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin sun mastara alal arshi din nan sai allah ya je kan al'arshi ya zauna yake hutawa to ranar asabar Allah ya fi sauraron komai don ranar yake hutawa shi sa za ka ga yahudawa su zuwa kanisa sai ran asabar in nasara sun zaɓi lahadi to su sun ce ai ranar lahadi ya gama aiki ran asabar ya zauna huta to ranar to wannan saɓanin to da suka ɗauka shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa sun saɓawa wato annabawansu sun gaya musu Allah baya hutawa ba haka bane to shine zaka ga wahabiyawa su suna shirme suna daukan aƙidar da ba ta musulunci ba su ce sai sun cusa ta cikin musulunci sai an ce Allah yana kan gadon al'arshi a zaune babu tawili to wannan aƙidar asalinta daga yahudu ce suke jingina wa Allah cewar ya gaji yana hutawa kaga wannan babu kyau kuma sun jingina wa Allah jiki sun wa Allah muhalli tintini to kuma yanzu habiyawa sai suka zo suka ce alal arshi stawa yana kan al'arshi a zaune ka gani magana ta ta ɓaci kenan Allah ba haka yake ba eh to wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka ya rasulullahi la yahkumu yana yin la yahkumu yana yin hukunci ne bainahum zakanin su da suka samu sassabani akan haka yawmul qiyamati ranar alkiyama fi ma kanu fihi yahtalifuna cikin abin da wato ainihin suka samu na sassabawa na wato sadar da umarnin Allah da biyayya a yi wanda ya bi a ainihin ni'ima wanda kuma ya bi ya ki ya saba ya keta alfarmar Allah shi kuma shi ne sai a yi masa azaba. Alhamdulillah.